بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وإذا بدلنا آية إن مك تنزى آية مكان آية bagiran wata aya binaskhiha da shahi wata aya wa inzali gairiha da saukar da waninta a matsayinta li maslahatil ibadi saboda maslahar bayi wallahu alam bima nazil jumla itiradiya Allah shine mafi sani da abun da yake saukawa na farkon da na biyun duk hikima ce ta Allah kalu to in muka shahi wata aya muka saukar da wata alkufaru kafirai sai wuce linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma anta muftarin alallahi tabaraka wa ta'ala kai ba wani bane illa mai kiran ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yuzilul ayat Allah ya ce manzo Allah ba ƙarya kai mani ba Allah shi ke saukar da ayoyi da waccan ta harko da ta biyu yana saukar da yadda yake so wa yi kallifi ibada kuma shi ka kallafa ma bayan shi aiki na ibada wa ya alamu maslaha ta kulle zamanin wa makan kuma Allah shi ya san maslaha kowane zamani da kowane guri wa ya zara a annal an saba li ha'ulai huwa hadal hukum in ya ga abin da ya dacewa ga waɗannan mutane a wannan lokaci ne wannan hukunci nasakhal hukumal awwala sai ya shafe hukunci na farko wa ata bi hukmin jadidin yazo da sabon hukunci walaysa fi hadha ma yu'taradu fihi ala Allah tabaaraka wa ta'ala ba wani abu da za a wa Allah gardama ko musu a cikin ya shahe ta farko ya kawo ta biyu dan dunna shi ne kuma yana yi kan maslaha huwa al-wahidu shine makadaici al-qahharu marin jayi ga halittar shi alfa'alu fi khalqihi ma yasha mai aikata abin da yake so a cikin halittar shi wa idza nasakha shay'an in ya shahi wani abu ya ci bi anfa lil ibadi zai zo da wanda yake amfani ga bayi ai ashala bid takalifi wanda yake sauki wurin kallafanci da za a yi musu wa aksaru sawaban kuma mafi yawan lada bal bari dai aksaru mafi yawan su لا يعلمون بصن حقيقة القرآن حقيقة القرآن با وفائدة النسخ دفائد الشاه وتآية أكا وتآية قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشر للمسلمين قل هدام سكتي نزله روح القدس روحي مسألك شيد جبريل shi ya saukar da ƙur'ani min rabbika daga ubangijinka bil haƙƙi da gaskiya ya saukar da shi liyuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da mu'minai bi imanihim bihi da ba da gaskiyarsu da shi wa gudan kuma shari'a ne wa bushara bushara ne lil muslimina ga musulmi Allahu tabaraka wa ta'ala anzala hadha alquran ya saukar da wannan qur'an tasbitan lil mu'minin don tabbatar da mumine akan imaninsu wa hudan shari'a ne wa bushirin bushara ne musulmi ga musulmi ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الله ولقد نعلم حقيقة علمنا حقيقة منسني حقيقة أنهم سوكا في رمك يقولون سناتيوا إنما يعلمه بشر أي متني wani makeri ba na sare ƙainun nasaraniyun wani makeri ba na sare inna ma yu'allimuhu alqur'ana shine ka sanar da manzo Allah alqur'ani yuqalu lahu jibr bi jambi safa na nan gefen safa wa kana ala din alqadim ya zamo akan addini da dadde wa kana idara annabiya ya zamo in ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaslihi yana son ce manzo Allah bakin ciki ya ƙulu yakan ce mazala isbir ka yi haƙuri faƙat kawai ba abin da za ka yi ga halin mutanen makka sai dai ka yi haƙuri ba an ta rasulullahi haƙƙan kai manzon Allah ne na gaskiya ƙaryata wasu da cuta su karta dame ka wal an biya ka haka za ka da yuf'alu bihim to annaba da sun ka riga ka wanda suka zo ka yanka haka da aka yi maka su ma haka aka yi masu yaslin nabiya da'iman yana son cewa manzon Allah bakin ciki ko da yaushe fakana sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zamo idza shtadda idayatul kuffar bi in cutar kafire ta tsanani gare ata sai ya zo waje sai zauna inda hada alqain wurin wannan makirin yu'nisuhu bi hadisi yana ɗebe mai kewa da maganar da ya kai da shi faƙalu da suka gane manzo Allah na zuwa wurin shi hira sai suka ce al'ana fahimna min aida tilaka muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadal qur'ana suka ce shi kenan yanzu mun fahimci inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka karba alqur'ani ashe da rasu ne yake zuwa wannan makerin shi ke koya mai abin da yake zuwa gaya muna hadha ladainu huwa alladhi adahu alqur'an wannan makerin shine wanda ya bashi wannan qur'anin da yake kawo muna Allah ya ce ba haka ba ne lisanun ladi yulhiduna ilaihi lugan mutumin da suke karkata zuwa cewa shi ka koya manzo Allah Qur'ani to luga ta ajamiyun ai bagwariyar luga ce gare shi bai ko iya larabci ba to laraba ma sun kasa yin kamar Qur'ani kaka bagwari ka yin Qur'ani tunda ba ko luga guda ba ce ajamin arrajul shi mutumin nan makiri la ya alamu kalimatan arabiya bai san lugan larabci ba wa hadha alquran wannan qur'ani ko lisanul luga ce arabiyyun balarabiya mubinun mabayyaniya mai yan bayanin komi da komi kaifa ya'lamuhu hadha alquran kaifa yu'allimu hadha alquran alladhi a'jaza jami'a al-arabi al-araba wanda ba balarabe ba ya zai koya maza Allah wannan ƙur'anin da ya gagari larabawa na asali sun kasa balle shi da ma ba balarabe ba fasahatu fasaha ƙur'ani wa balagatu da balaga ta ajazat an hal arab laraba ma na asali sun kasa ya buwaye su wa za ƙainun lafi arabiya wannan makerin bai iya bai kyautata lugar larabci ba kaifa ya ji bi hadal qur'an ya zai kawo wannan qur'ani faqidu shay'i la yudihi wanda bai da bai iya bada abin da bai da tunda ba luga ce bace bai iya ta ba to bai iya yin qur'ani tun laraba ma sun kasa innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum adhabun alim innan ladina la yu'minuna bi ayatin lahi waɗannan da ba su imani da ayoyin Allah Qur'ani la yahdihimullahu Allah baya shiryar da su sannan azaba bai radadi kuma ta tabbata gare su inna ma yaftar al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatin lahi wa ulaika humul kadhibun ba manzon Allah ka ƙarya ba a su dai da ba su ba da gaskiya da ayon Allah su ka karya su an makareta inna ma yaftarul kadhiba allazina la yu'minuna bi ayatin lahi waɗannan da ba su ba da gaskiya ba da ba su ba da gaskiya da ayoyin Allah inna ma yaftar kadhiba su dai ka kiran ƙarya amma ƙarya bata dace da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam al-iftira'u la yata'ata an yati min janibin nabi sallallahu alaihi wasallam kiran ƙarya bai kamata ya zo daga wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-iftira'u yati min jihatihim shi kiran ƙarya yana zuwa daga wajen su ne su kafirai هم الذين لا يؤمنوا بالقران سوني waɗanda basu ba da gaskiya da Qur'ani ba wa ulaika waɗannan mutane humul kadhibun su an makareta man kafara billahi min ba'di imanihi illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم man kafara billahi duk wanda ya kafirce ma Allah min ba da imanihi bayan ko ya yi imani shi ne bayan imani shi sababu nuzuli hadil aya dalilin saukar wannan aya annal kuffara kafirai fatanu ba'dal muslimin sun fitini sashen musulmi katalu sumayyata sun kashe sumayya lamma amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da ta ba da gaskiya da annabi da anha abu jahal sai abu jahal ya soke ta bi harbatin fi qubuliha da gajeren mashi gaba gare ta hatta kharaja min sulbiya har mashi ya fita daga kwankwasanta wa matat ta mutu fa hiya awwalu shahidatin fi sabilillah ita ce farkon shahidiya cikin addinin Allah suka ce wai ta musulunta saboda kwadan sahabbai to shine sai yasa aka bude kawahunta yasa mashi ne har ya bula cikin ta shi Abu Jahal kenan la'anahu Allah wa Yasir Yasir kazalika shi ma katalu sun kashe shi wa Ammar Ammar ko auqadu naran sun ka hasa wuta wa qayyadu suka daure shi wa ja'alu biya suka sa cikin wutan nan hatta anna shahama jasadihi hakkitsin jiki ne huwa allazi adafa annar shi ya kashe wutar wa darabu suka bashi kashi darban bada kashi na kin tausayi wa qalu suka ce innahu la yatrukunahu sun kama mai azaba da wuta da bugu ba za su bar shi ba hatta ya kafara bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ya kafirce ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam falamma ishtadda bihi darbu da duka ya mai tsanani ga wuta ƙala lahum ya ce masu na'am ya faɗa abin da suka son ya faɗi suka sa ya zagi annabi sallallahu alaihi da kan maganganu masu nauyi fatara ku suka rabu da shi ƙalulin nabi sallallahu alaihi to yan sa ido sai an kashe ka an kace wurin manzo Allah ka ce ammaru irtadda ai ammaru yayi ridda ba a bar shi da kuna ba ba a bar shi da duka ba da azaba kuma an ce an kai kuka na wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai yayi ridda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga shi zo yana kuka manzon Allah ya ce mi amma da ya ce ya rasulullah sun sa na bace ka saboda wuta da duka na ga dai halaka zai da ka na zage ka ya rasulullah na halaka ya ce sanda kake faɗin maganar nan ta zagi game da ni ƙaƙa zuciyarka take wajen imani ya ce imani na lahiya lawa ke ce to gobe ma in sun ƙara ka ƙara Allah ba zai kama ka da laifi ba Allahu akbar kuma ya samu shaida tun bai zo ba da yan sa'ido suka ce ya rasulullahi ammaru ya yarda ya ce ba gaskiya ba ne ammaru ya cika da imani tun daga kan shi har ƙafafun shi cike yake da imani ba zai yarda ba sai ko gashi ya zo na kuka ba Allah ya ci kyale su gobe in sun ƙara ka ƙara ba ruwan kuma Allah ba zai kama ka ba qala rasul manzo yace sallallahu alaihi wasallam la ba gaskiya bane amma mumtali'un imanan min qaranihi ila qadamihi kaga ya samu wannan shaida yace amma ce keke da imani tun daga kan shi har kafafun shi fata ammaru sai ammaru yazo wa qala yace uzibtu wa khiftu an amuta an mana azaba har na ji tsoron in mutu fa qultu lahum kalimatan talaban li salamati nafsi har na kai na hudu magana mara daɗi game da kai dan neman kubuta kai na kasu kashe ni qala lahu annabiyyu annabi yace me sallallahu alaihi wasallama la ba'sa alayka babu laifi gare ka in adu fa'ul lahum bidhalika in sun koma ka komai masu wannan magana fala yadurruka bai cutarka fa nazalat man kafara billahi min ba'di imanihi waɗanda suka yi ridda ba su yi imani sai itira da ce illa man ukriha sai ho wanda an ka cilasta ala talaffuzi bil kufri akan su akan yayi lafazi ya magana kafirci fatallafaza bi ya lafazi da kafirci dan matsuwa ka ammare wa qalbuhu an tilasta shi ya magana kafirci amma zuciya ce mu'minnun bil iman tana nace da imani to waɗanda ba irin wannan ba man kafara billahi min bada imanihi lahum wa'idun shadidun narkon azaba mai tsanani ya tabbata ga duk wanda Allah ya shirya zuwa ga imani kuma da baya koma ya butulce ya kafirta kullum man tadda duk wanda ya ridda ma ada ammar wa amsalu banda ammar banda makamantan shi falahum wa'idun shadi akwai narkon azaba da tsanani gare su dan karin bayani yace walakin man sharaha bil kufri sadran wanda ya buɗe ƙirji ne da kafirci da gangan ya buɗe shi ya lawata shi shine tsabat nafsuhu bihi wanda ya magana kafirci ya yi ridda kuma zuciya ta ta ji daɗi na kafircin da ya yi fa alaihim ghadabun min Allah hushin Allah ya tabbata gare su sannan walahum azabun azimun azaba mai girma kuma ta tabbata gare su ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك أبن ليسا الله يهوشي دسو كما تتلمس عذابا من جرما بأنهم سبب استحبوا سنزابي الحياة الدنيا رايو الدنيا على الآخرة بسق الآخرة وأن الله كما شي الله la ya hadil kawmal kafiri ya yi alkawalin bai shirya da mutane kafirai ula'ika allazi da taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ula'ika humul ghafilun ula'ika masu yarda su koma kafirci ba imani ula'ika allazi da taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim su ne waɗanda Allah ya yanki yadda da zukatansu da jinsu da ganinsu wa ula'ika waɗannan humul gafilu da su an gafalalli marabkana amma yura da bihim daga abin da ake nuhi da su la jarama annahum fil akhirati humul khasirun la jarama haqqan gaskiya ba wata tantama annahum su fil akhirati lakhira humul khasirun su ne tababbi limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim dan zaman makomarsu zuwa ga wuta ce wadda za a dawo magare su summa inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim thumma sannan inna rabbaka ubangijinka lilladhina hajaru ga waɗanda suka yi hijira zuwa madina min ba da ma futinu bayan an fitine su a yi uzibu wata lafazu bil kufri an masu azaba har suka yi lafazi na kafirci bayan sun yi hijira sun majahadu na suka yi jihadi wa sabaru ala ba'ati suka yi haƙuri akan bin Allah inna rabbaka ubangijinka min ba da bayan dukkan wannan fitintinu da musibu lagafurun lahum mai gafara ne gare su rahimun bihim mai jin kai gare su kaga amaru ya samu tabbas kenan ya tsira yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffi kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun wa dhkurka ambata ko ka tuna yawma wata rana ranar da yake tati kullu nafsin ko wace rai za ta zo tujadilu tana jayayya an nafsiha dan ta kare kanta nafsi nafsi ran nan kowa ta kai ne yaka yi ce uzkur yawmal qiyamati ka ambaci ranar tashin kiyama inda mata ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha la yuhimmuha ghayruha lokacin da kowa zai zo yana son ya kubutar da kai ne yana jayayya na kafa hujja dan kubutar kai ne wanda duk ba shi ba ba ya damun shi an ce kun san karatu ya gabata wuri uku ba mai tuna wani kai ne kawai nafsi nafsi nafsi nafsi manzo Allah ne kawai ka ca ummati ummati ummati shi ta al'umma ce yake ba ta kai ne yake ba wa huwa yawmul qiyamah shi ran tashin kiyama wannan rana wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat a cika mu kowace rai sakamakon abin da ta aikata duniya wahum su la yuzlamuna ba a zalunta su ba a rage musu aikin lada ba a kara musu aikin zunubi yawmul qiyamati ran tashin kiyama tujadilu kullu nafsin kowace da tana jidali da jayayya matukar kokari turidu salamata nafsiha tana neman kubutar kanta hatta annal jasada war ruha har jiki da ruhi ba dai aka kenan ba ko sai sun zo suna jayayya gaban Allah kowa na so ya kubutar da kai ne har jiki da ruhi ya tajadalani inda Allah tabaraka wa ta'ala suna husuma da jayayya wurin Allah tabaraka ta'ala ya ci jasadu jiki zai zo ya kule ci ya rabbi ya ubangiji auqil azaba ka abkar da azaba kullun dukkan azaba ala hadar ruhi ka wannan ruhi Allah duk azabar da za ka yi to ta tsaya ga ruhi ni ka a taba ni saboda ni ban da laifi ya Allah ana kuntu jamadan ni na zamo sandararre la ubsiru kaga Allah ba ni ba ni gani wala asma'u ba ni ji wala antiqu ba ni magana wala amshi ba ni tafiya wala abdishi ban iya damka komi sanda nake kahin shigar da wuri na da ni duci duk ɗaya muke ba ni iya komi da rai bai shige ni ba da babu abun da za a wanda yake ba abun da kake so ba laysa indi ayu tasarrufin banda wani tasarrufi ko wani iri da haka nan ni Allah na kubuta ruhi abin da aka yi shine ka tsaye da azaba ka gare fa ja'a ruhu ina nan ban da tasarrufi sai hazar ruhu wannan ruhi ya zo wa hallabi ya sauka ciki na fa absara aini lil ma'asi sai yasa ido na ganin sabon Allah wa udhuni yasa kunni na kadhalika jin sabon Allah wa an daka lisani yasa halshe na magana wa baɗashati ya daya hannuwa na kuma suka yi damƙa wa mashar da maya kawa huda sun kai tafiya kullu haza bi sababi hadar ruhu dukkan wannan Allah ya faru saboda shigar ruhi cikina al'azabu kullan aw qihu ala hadar ruh dukkan azaba Allah kaga wanda za kawa dan shi adalihi ni ba ruwana ruhi za kawa azaba ni a hitar da ni fa'ana la zamba alayya abadan ma sanatu shay'an Allah ni ban da laihi ko ban yi komi ba da haka nan kada a waiwaya ni duk azaba ka ka tsaya ga ruhi innama ana jamadun min aljamadati ni sandararre ne daga sandararrun abubuwa waɗanda ba su da rai ya kulun ruhu to ruhi kaga in yayi shiru ya yadda kenan shi ma sai yujadilu an nafsihi sai ce fa ana la zamba alayya abadan ma sana'atu na'am ya kulu ya rabbi ana laysa indi lisan yace a Allah magana da yake ba magana banza ce ruhi kai a jiki kai ana laysa indi lisan Allah ka san ba kai mana halshe ba balle in yi magana halshe shi adda halshe shi ya saban ka Allah ni ban ko da halshe laysa indi yadun ba ni da hannu laysa indi basarun ba ni da ido wala sam'un ban ji wala qadamun ban da kawa la shi a ban da komi inna ma a'dha'u hadha al-jasad hiya allati awqa'at fi ma waqa'tu fihi gabban wannan jikin su suka abkar da ni cikin abin da na abka gare lam asna shay'an ni ban yi komi ba al'azabu kullu awqi'uhu 'ala al-jasad Allah duk azabaka kai ta ga jiki ni ruhi a kyale ni amma ana ruhu fa bari'un min hadha ni ruhi na kubuta daga wannan kubutacce nike daga sabonka Allah dan ban da gaba balle ta sabo yaqulu yaqulu rabbu tabaaraka wa ta'ala as'alukuma su'alan sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce ku dakata zan tambaye ku wata tambaya ku bani amsa muqadun jalasa ta tazalli nakhlatin yuridu an yasrqa an yasrqa shay'an min thimariha gurgu ne wanda bai da ƙafafu ya zanni gindin iccen dabino ya riga ya nuna yana so ya sashi ɗaya icce wa huwa la yaqdiru an yataharrak min mahalli amma bai iya motsa daga wurin shi balantana ya sata ɗiyan dabino faja'a ama sai makaho ya zo shi ko shirgegen ƙato amma bai gani tunda bai gani bai iya zuwa sata sai makaho ya zo fahamalahu ala atiqihi sai ya ce kai me ka gani ai ɗaya ne na ice kaza kaza kaza kaza ba ya ce to bari in duka ka hauni in mun ka tai sai in kai ka sai mu sato makaho ya ɗauki gurgu an ka tai an kai sata to cikin su wa barawo dukkan su sai aka da jiki da ruhi dukkan ku barayi ne dukkan ku kun yi sabon Allah faja ma sai makazo fa hamalu ala atiki sai ya doke shi ga waya ne hatta ausalu ila timar har ya kai shi wurin ɗayan iccen mai gona wajen namina ya ɗebo masu ɗayan icce ayyuhuma saraka to da gurgu da makahu waye sata kala suka ce kilahuma saraka ai Allah ya duk barayi ne duk sun yi sata kala yace kazalika antuma haka nan ku da ruhi da jiki duk ku yi kafirci fadakalan nara jami'a suka shiga wata dukkan su gabaki da al'ama kaga shi dai makahu lam yara simara bai ga ɗaya ice ba walakin sai dai hamalal muqada ya ɗauki gurgu wal muqad tanawala simar shi gurgu ya ɗebo ɗaya ice ta'awana ala sarika sun taimaki juna akan sata kilahuma sariqun kowannen su barawo ne faruhu wal jasad ruhi da jiki kala abawal muqad kaman makaho ne da gurgu wanda yake zanne fasta haqqal azaba jami'an dukan su sai suka cancanci su shiga cikin azaba to haka jiki da ruhi wadaraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yati harizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillahi fa azaqaha Allah libasa al-ju'i والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا الله يا بغى مثالي سيكوجي قرية مثال وتا القرية هي مكة سي مكة كانت آمنة دا تازم أمنتتا من الغارات daga kai hare-hare ai la tuhajam ba a kai ma makka hari duk yakin da aka yi gehen makka aka yi ne amma cikin garin makka to ba a kai hari mutma'innatan tana gari na tsatse la yuhtaju ila al-intiqali anha da dhikin aw khawfin ba buƙatuwar tashi a ban makka saboda kuncin rayuwa ko saboda tsoro ya ti harizku haragadan min kulli makanin arzikinta na zo mata mayalwaci daga kowane guri tana nan cikin ni'imar Allah ta aminci da rashin tsoro da wadata fa kafara bi al'umillahi sai ta kafirce ma ni'imomin da Allah ya mata bi takdibin nabi da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam fa azaqa Allah sai Allah dandana mata libasal ju'i tufan yunwa shine bisirinal mujdiba da shekaru masu fari aka shekara bakwai ko ɗaf ba ya musu ba walla haufi da tsoro bisa rayan nabi da yaƙe-yaƙen da manzo Allah ka tura musu sallallahu alaihi wasallama sun samu wannan canji daga aminci zuwa tsoro daga wadata zuwa kunci bima kanu yasna'un saboda abun da suka zamo suna aikatawa na sabon Allah ƙasanmu Najeriya da Zamfara da Arewa gaba ɗaya mun zauna lokacin da ake cikin yalwa da aminci to kuma daga baya sai kiɗa ya canza rawa ta canza to don haka wannan aya ba wai mu ɗauke ta makka an kai ta wuce a'a mu dubi halin da muke ciki na tsoro da matsaci da talauci da musibu iri-iri ciwar watan da ba a san kansu ba duk da babu su daga baya suka zo to me ya kawo su bima kanu yasna'un dan abun da muke aikata musamman irin zamfara an tabbatar da shari'ar musulunci sauran jihohi sun yi koyi da mu aka zo kuma har aka kai ga wasu marasa arziki su zo su wulakanta alkur'ani a yayyaga shi banda an yayyaga a jewa cikin kazanta da sauran abubuwa da ake ta yi to kaga madadin mu tabbata kan cewa muna nan kan sabo muna ta ganin lahin juna to da duk za mu yi dubara duk sai mu taru mu tuban mu Allah mu taru mu ta kuka mu taru mu nemi Allah shi gafarta muna in Allah ya gafarta muna sai aminci ya dawo mana wadata ta dawo mana da jin daɗi da duk abin da aka rasa Allah ubangiji ya arzuta mana tuba taubatan nasuha وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة Allah buga misalin wani gari da ya zamo amintacce ba a kai mai hari ya zama kuma natsacce ba a buƙatar tashi a bashi don kuncin rayuwa ko tsoro ya ti haris kuwa gadan min kulli makanin arzikin garin nan na zo bai daga ko'ina cikin yalwa fa kafara bi an umillah sai ta butulce mu ni'imomin Allah shine ta kafirce mu ni'imomin Allah da ƙaryata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da suka kafirce mu ni'imomin Allah suka butulce fa azaka Allah sai Allah dandana mata libasal ju'i tuhan yunwa shine shekaru na fari wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'un saboda abunda suka zama suna aikatawa na sabon Allah Allah ubangiji shi yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala an'ama ala ahli makkata ni'aman Allah tabaraka wa ta'ala yayi ni'imomi ga mutanen makka ka dai ga at'amuhum min ju'in ya ci da su daga yunwa wa amanahum min khawfin ya amintar da su daga tsoro liila fi quraishin zuwa ƙarshe fasaru fi amnin sai suka zamo cikin aminci la ya ta'atta anna jayshan yaqsidu makkata liqital bai yiwa wani yaƙi ya ɗaura yaƙi ya tasamma makka don yaƙi ga da makka mallake katilabi la ya ta'arradu lahu wanda ya gamu da wanda ya kashe uba ne cikin makka to baya ba zai tayyace zai rama ba ba zai gitta gare shi ba kuma ya san shi ne wanda kashe uba ne kuma kila in ya nan wurin bai iya koma samun sa'a ce amma duk da haka saboda amincin makka la ya ta'arradu lahu sannan Allah ba su ta'if akwai samarat kulli shay'in ya yace na komi akwai su a ta'if fasaru fi argadi aisha suka zamo cikin mafi yalwar rayuwa قال صلى الله النبي الله يكو النبي صلى الله عليه وسلم رسولا منزوكم منهم daga cikin su fakazzabu hadha rasul suka karyata wannan manzo walam yakatafu bidhalika basu isu da karyata manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bal akhraju min makkah suka ma kore shi suka fita shi daga makka wala ma fa'alu hadha min kufranin ni'ma da suka yi wannan butulce ma ni'ima sallata Allah tabaraka wa ta'ala alaihimul ju'a sai Allah ya sallada musu yunwa bid'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam da addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ja'ala alaihim sinina kasini ya akhi Yusuf Allah ka dandana musu fari da azaba da shekarun da ba alkhairi ciki kamar shekarun dan uwana Yusuf shekara bakwai ko dabna ruwa ba a yi musu ba fa quhidu aka yi musu fari waja'u suka sha yunwa hatta aka luke labam har suka dunga cin karnai nasu wa kanu mudma'innina sun zamo amintacci na ce la yatihim jayshun yaki bai zuwa wurin su fasarat tatihim sirayan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga yaƙi yaƙi na zama daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuqatilum tana yaƙin su ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول منهم منذ دكتشكنس محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة يا زومس تكاكا تشيوى رسول منهم باسو ده حجة كاماتي باسو ده حجة قريتا شن منهم inda ba da gare su bane daga wani wuri ne sai a ce kabilanci ne to rasulun minhu girma nai nasu ne ɗaukaka ta tasu ce ya ce ƙwarai shawa sun riga sun gaji da sun gane sai su banne da sauran mutane in sun halaka ni abin da suka so kenan in ko na kafa daula na ɗaukaka girma na girman su ne amma saboda hauka ba su gane ba shi yasa da ya rasu abu sufiyana da suhailu suka ce to an yi kunya guda ba a ta biyu girma addini girmanmu ne mu ya kamata mu taimaka maza Allah kahin kowa to mu a ƙarshen shiga musulunci to ba mu zama farkon hita musulunci duk wanda ya ridda makka mu ko muna kashe shi kuma suka samu tawaga suka ƙarfi da wannan ƙungiyar da haka makka ba a ridda ba bayan rasuwar maza Allah sallallahu alaihi wasallam fa kazzabu suka ƙaryata shi fa'akhadhahum al'azab sai azaba ta kama su alju' wal khawf yunwa da tsoro wa hum zalimuna suna azzalumai fakulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun fakulu ku ci mimma razaqakum Allahu daga abinda Allah ya arzita ku ku ci halalan abincin halal tayyiban mai daɗi abincin da zaka ce zama maka jahannama bai da daɗi amma ka ci abinci ko ɗacin mi gare shi in dai zai kai ka aljanna shine ɗayyiban ka ci halan mai daɗi washkuru ne matallahi ku gode ma ni'ima Allah in kuntumu iyyahu ta'budu in hukun zamo shi dai kuka bauta ma taqaddama miraran wa takararan cewa ku ji tsoron Allah ku gode ma Allah in shi dai kuka bauta ma zaka same da yawa إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة أي أبن دي الله حرم تامكو شيني مصي والدم دجيني ولحم الخنزير دنام على دي سوديني الله حرم تامكو sai fa ma uhilla da gairin lahi abinda aka daga murya aka yanka ba don Allah ba wurin yanka aka kira magiro ko wani gunki ko wani tsayi to wannan haramun ne ba za ku ci ba fama nutsura kuma duk da haka saboda tausa Allah gare ku wanda an ka matsa zuwa ga cin musu yunwa za ta kashe ka ba ka da wani abinci sai musu to wannan kuma shikenan Allah mai gafara ne mai rahama ne amma na dora gaira bagin wala adin wanda an ka matsa zuwa ga musse ba mai shi shige da keta da iyaka ba kun ba azalimin kowa ba to ya sani fa inna Allah Allah gafurun rahim mai gafara ne mai rahama ne gare shi ya ci musannan kuma ya so ya guzuri amma ana samu abin da ba mushi ba ya watsar da shi wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun wala taqulu kada ku ce lima tasifu alsinatukum ga abinda halsunan ku ka sifantawa alkadhiba kan ƙarya ku ce hadha halalun wannan halal ne وهذا حرام وانا حرام لما لم يحله الله ولم يحرمه ga abinda Allah bai halatta ba ku ce halal ne abinda Allah bai haramta ba ku ce haramun ne to wannan ƙarya ce kaf ku ce haka na kuna shishigi kuna yin ƙarya ne taftaru alallahi kadhiba dan ku kirkiri ƙarya ku dangana ta ga Allah binisbati zalika ilai da dangana wancan wai Allah shi ya ce wannan halal ne Allah shi ya ce wannan halalla kuma Allah bai ji bai gani ba Allah ya ce kakku yi haka nan innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba wadanda ka kiran ƙarya ga Allah la yuflihun ba su tsira lahira mata'un qalil wa lahum azabun alim lahum mata'u suna da jin daɗi qalilun dan kaɗan fi duniya nan duniya sannan azabun azaba alimun mu'limun mai raɗaɗi ya tabbata lahum rizq bil akhirah al akhirah wa alal ladina hadu haramna ma qasasna alayka min qablu wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun haramna mun haramta ma qasasna alayka abinda mun ka karanta maka min qablu kahin wannan aya domin haramta shi alallazina hadu ga yahuda sai da Allah ya ce wa alallazina hadu haramna kullazi zufurin zuwa karshe to su yahudawa mun haramta musu wannan ila akhiriha Allah ya ce wa ma zalamnahum kuma ba mu cuce su ba ba mu zalunce su ba walakin sai dai kanu sun zamo yazlimu da suna zalunta an kawunan su birtikabil ma'asi da yin sabon Allah ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم to kada mabannata su yi tsammanin an rufe hanya ko da yahudawan ne a Allah yana nan da karɓar tuba yana nan da gafara ta yana nan da rahama ta sai in ba su su sun masannan inna rabbaka hakika ubangijinka ga ya can inna rabbaka min ba'da lagafurur rahim inna rabbaka ubangijinka lagafurur rahim mai gafara ne mai rahama ne lillazina amilu su'a ga waɗanda suka aikata aikin shirka bi jahalatin da jahilci summa tabu sannan suka tuba suka dawo ga hanya min ba da zalika bayan kafircin su wa aslahu amalahum suka gyara aikin su inna rabbaka haqiqa ubangijinka min ba da bayan wannan aikin jahilci lagafurul lahum mai gafara ne gare su rahimun bihim mai jin kansu ne إن إبراهيم كان أمة قادة لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم حقيقة النبي إبراهيم عليه السلام كان أمة يازم إماما شوغبا أو قدوة كوكو أبون كوي جامعا لخصال الخير وان يتتر دكا دبيعون على خير ذاك يا تنتنش أريكي شوغبا يكوي دشي qanitan lillahi mai bin Allah hanifan yana madaidaici zuwa ga addini shine ma'ila yana mai karkata ila addinil qayyim zuwa ga addini madaidaici sannan walam yakun minal mushrikina ibrahim bai zamo daga cikin mushrikai ba kullama zakara Allah ibrahima da duk Allah ya ambaci ibrahim labudda an yubri'ahu min ash-shirki zaka ga labudda yana kubutar da shi daga shirka walam yubri min shirki illa ibrahim wahdahu Allah bai kubutar da wani daga shirka ba in ba ibrahim shi kadai huwa qutubut tauhid ibrahim shine qutubin tauhidi tunda shi Allah kai taimashi da cewa walam yakum min al-mushrikin la yatakallamu ibrahim bai magana illa fi tauhidi sai cikin tauhidi kadai ta Allah ibrahim ya ce fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin duk abin da kuka bauta ma makiyana ne in ba ubangijin talakai ba da haka huwa khalilullah tabaraka wa ta'ala shi ibrahim shine badadai na Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yace Allah yayi to Allah bai tsai tsayawa bai musunta mishi amma duk da haka manzo Allah ya ce to bai fa kai ka bata ba kuma yana yana bukata da in cece shi gobe kiyama الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من زونا cewa kullun nas yahtaju li shafa'ati hatta ibrahim al-khalil ce dukkan dan adam yana bukaci da ceto na har annabi ibrahim al-khalil tunda kaga ai ba ai ma ko hisabi sai manzo Allah ya tai ya samo ceto a zo ai hisabi sallallahu alaihi wasallam shakiran li an'umihi ibrahim mai yawan godiya ne ga ni'imomin da Allah ya mishi ijtabahu Allah ya zabe shi da istafahu wahadahu ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wa atayna wa fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina salihin wa ataynahu mun ba annabi ibrahim hasanatan ay as-sana al-hasana yabo kyakkyawa fi kulli ahli al-adyan ga dukkan masu addini duniya nan duniya shi annabi ibrahim kowane mai addini yana doka shi nashi ne shi ma nashi ne wa innahu kuma ibrahim fil akhirah gobe lakhirah la min as-salihin suna cikin salihan bayan Allah alladhina lahum ad-darajatul ula wadanda ke da darajoji madaukaka nabi ibrahim ya samu yabo sallallahu alaihi wasallam ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوهنا إليك sannan muka aiko maka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ittabi millata Ibrahim ka bi addinin annabi Ibrahim hanifa wanda yake mai karkata zuwa ga daidai wa ma kana Ibrahim bai zamo ba min al mushrikin daga mushrikai kararahu ya sake faɗin shi wa ma kana min mushrikin raddan ala za'amil yahudi wan nasara annahum ala dini raddi ga riyawai yahuda da nasara wai suna bisa addinin ibrahim yace to ai ku mushrikai ne shi ko wa ma kana min al mushriki to kaga inda manzo Allah bai ce kullun nasi hataju sifati hatta ibrahim ba sai tsammanin ibrahim ya yahi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to dan ya tallabo mu yace to hudu ya banga da Allah kai mai to ho sai ya bada ceto na gobe kiyama inna ma ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkum bainahum yawm al-qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun inna ma ju'ila as-sabtu an wajabta girmama asibiti 'ala alladhina ikhtalafu fihi ga waɗanda suka sassaba akan annabinsu wa huma yahudu sun yahudawa amara Allah tabaaraka wa ta'ala yahuda Allah ya hori Yahuda ya tafarrahu yawmal juma'ati su ba aikin komi su huta ranar juma'a qalu suka ce la a a Allah la nuriduhu ba musan rana asabar ta zama ranar hutu gare mu na khataru yawmas sabti ba musan ranar juma'a ta zama ranar hutu gare mu na khataru yawmas sabti muna zaɓar ranar asibiti allazi tafarraga Allah fihi wanda Allah bai yi komai ciki ba fa na tafarragu fil yawmi allazi tafarraga Allah fihi mu ma za mu huta ga cewa su ran da Allah ya huta Allah ya yi halitta lahadi zuwa juma'a to sai tsaya a asabar ya huta dan shaki yaji suna cewa wai Allah ya yi kwance yana shafe ciki shina ka Allah da ya sauke yahudawa to suka ce tun da Allah bai komi ba ran asabar hutawa yayi su ba a ba su ran asabar su huta shi ce ina maju ila sabt sai Allah ya ce to ya ba su amma kuma fashaddada alaihim sai ya tsananta musu ya ce ka ayi su wannan rana kuma sai a turo kihin ga nan banza ko da hannu sai ka cika buhu amma kuma da gobe ta ba hadarin ko guda wa inna rabbaka ubangijinka la yahkum bainahum zai yanke hukunci tsakaninsu yawmal kiyamati ran tashin kiyama fi ma kanu yakhtalifun cikin abin da suka zamo suna sassaba min amrihi na al'amarin shi bi an yusiba daya'a ya saka mu mai bi wa yu'adhib al'asiya ya azaba ga mai sabon Allah binti haki hurmatihi da keta alhurma Allah fali hada saboda haka ne kullu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ke cewa nanul akhiru mu an na ƙarshe asabiku da kuma duk mun tsere mu kowa al-yawm lana huwa al-jum'a yinin mu na hutawa shine ranar juma'a yau da muke ciki sanda maza Allah ke magana wannan hadisi wa gadan gobe asabar lil yahudi ta yahudawa ce wa ba'da gadin jibiran lahadi lin nasara ta turawa khairu yawmin talat alayhi shamsu yawmul jumu'a fiyayyan don rana wadda fiyayyen dukkan yini wanda rana ta bullo gare shi shine ranar juma'a ranar juma'a shine sayyidul ayyam shugaban dukkan kwanuka fihi khuliqa adam ran juma'a an ka halicci annabi adamu wa fihi uhbida cikin shi ne aka saukar da shi daga aljanna wa fihi tazawwaja hawa cikin shi ne ya aure hawa'u wa fihi mata ran juma'a ya mutu wafihi ta ƙumu sa'atu ran juma za ya tashi kiyama sannan wafihi sa'atu akwai wata sa'a ran juma'a la yusadifu abdun yusalli ya da'ullah illa stajaba Allahu la ba wani bawa Allah da zai dace da wannan sa'a ta ran juma'a yana sallah yana roƙon Allah lalle face sai Allah ya karɓa mishi addu'a ce sa'atul ijabati fi yawmil jumu'ah sa'a ta ijaba wadda ba kwanto ciki to Allah ya aje ta ran juma'a ko ba guda ba don ranar juma'a akwai wata sa'a wadda yake duk abin da ka roƙi Allah gare shi tabbas Allah ya baka kaga madadin a ce kaza da minti kaza sai Allah ya ɓoye saboda karayinin juma'a ga baki ɗaya waqta lafal ulama fi waqtiha malamai sun yi saɓani cikin lokacin wannan sa'a ta ijaba ta kowace ranar juma'a faƙala ba zo musashin suka ce inda al'azanil awwal azanil zawal lokacin kiran juma'a na farko kiran cewa zawal ta yi a bar sha'anin duniya a je a shirin wanka a te masallaci shine wannan in ana kira sallar nan to shine lokacin ijaba wa qala ba'dhu musasa sai ce a inda julusul imam alal minbar sanda liman yake zaune kan minbari ko kahin ya fara hudu ba ko ko tsakiya zai zauna to duk abin da ka roki Allah wurin Allah ya karba wa qala ba'dhum bayna al-khutbatayn al-jalsa bayna khutbatayn al-imam ko suka ce a sa'atul ijaba tsakanin huduba farko da ta biyu sallar lima ya ka zaunawa dinnan kahin ya miƙe zuwa huduba ta biyu to duk abin da ka roka Allah ya baka wa qala ba'dhum min awwal khutba ila as-salam min as-salah ko suka ce a daga fara huduba zuwa ai sallar juma'a a sallame wa qala ba'dhum sashen su yace fi akhir sa'atin min yawm al-jum'a wa hadha awfaq to yace wani ko sun ce sa'a ta karshe ta ranar juma'a amma ba ana magana wai munci 60 ba a'a sa'a ne kawai zamaniya ka samu kai koda kwata ko kuma koda ma munci nawa ne sa'a dai aka ce ba sai kayan munci 60 ba ya ce sun ce sa'a ta ƙarshe ranar juma'a shehu ya ce wa haza a hukutu wannan ya yi zama muwafaka wannan ya yi dacewa suhila abdullahi ibn salamin an tambayi abdullahi ibn salam an sa'atul ijaba sa'a ijaba ta ran juma'a fa kala yace hiya sa'atul akhiratu yawmil juma'a ita ce sa'a ta ƙarshe ta ranar juma'a ila aka ce kaifa yakunu zalik wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuwafiqu abdu muslimin yusalli yad'u Allah ya zaka ce sa'a ta karshe ce ga ya kuma za Allah ya ce sallallahu wannan sa'a bawa Allah ba zai dace ta ba yana musulmi ta zo yana sallah yana addu'a wa tilka sa'atu la yusalla fiha sa'a karshe da kowane yini ba a sallah in rana ta yi ja to karahiya ne a yi sallah in ta yi dume ɗin za ta haɗuwa haramun ne a yi sallar nafila in dai ba kala'i za ka yi ba to haga inda ƙarshe ne ba a cewa yusalli wa dau wa kala sai ya ce a alam mi kulin rasulu sallallahu sallama kun manta ne maza Allah bai ce ba inna man tawadda wanda ya yi alwalla wajen lasa yanta ziru salata ya zauna yana jiran sallah fawo fi salata yana cikin sallah kun manta da wannan hadisin ne kalu suka ce bala lalle manzo Allah ya ce in ka zauna bayan Allah kana jiran sallah kai mai sallah ne ana baka lada kana sallah kala ya ce fatilka hiya to ai shine abin da aka nuni fa idan inji shehu radiyallahu ta'ala ce to kenan hadhi sa'a adaha Allahu lana ma'asharat tijaniyina yau ja alhamdulillah yace wannan sa'a ta ijaba duran juma'a Allah ya ba mu ita mu ‘yan tijjaniya na tawadda fi tilka sa'a za mu yi Allah a wannan sa'a ta ƙarshe wannan ta zuru salata muna jiran sallan magariba sannan wani zukurullah ta'ala mu kama zikirin Allah hatta ta guruba shamsu har rana ta waɗi walhamdulillahi rabbil alamin yan wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu himma shugabannin al-mu'assasa al-balarabiya dama duk sati akwai gudunmuwar suke gabatarwa don godiya haka wannan ma an samu gudunmuwa azumi kashi na biyar kenan malam usman ja'afaru salamu alaikum ya ba da dubu biyu har allah ya saka da alkhairi adamu dr atiku balarabi ya ba da dubu biyar alkali murtala sha'aban dubu biyar malam salihu a gisni ya ba da ɗari bakwai malam nuru sheikh murtala ya ba da dubu tamanin lasaka da alkhairi abdullahi alhaji ahmad jos ya ba da dubu biyar muhammad alhaji lawali sa'ad mai taya ya ba da dubu uku fatahu aminu balarabe ya ba da dubu biyar mu'azu muhtar balarabe ya ba da dubu biyar hajiya nafisa alhaji labaran ta ba da dubu biyar wani bawan allah ta hannun alhaji naziru shehu sani shemur ya ba da dubu biyar hajiya silifa lawali ta ba da dubu goma alhaji bello a bar shi anka dubu hamsin malam bashir ilallah dubu takwas da ɗari biyar kuma ya kawo kaya set goma sha hudu da takalma da hulluna eh, za su kai dai kusan kaya kala talatin za su kai kaya talatin kuma yawancinsu daga ɗiyan alhaji bello bashir ko bello bashir allah ya ji kanshi allah ya mishi rahama abin da ma ba a cika samu ba hulluna da takalma shi ya kawo cikin abin da ya kawo allah saka da alkhairi malam dahiru na malam na malam na dange alhaji malam dahiru kenan dubu biyu malam mustapha ridwanu dubu daya sagir garba dubu biyar allah ya saka da alkhairi allah ya kara ilota kanto mangusau alai sanusi sarki ya kuɗa ƙuranai guda tara wata mata ta ba da na goma kuma duk irin su guda tana so ya mata addu'a duka su dai Allah ya karba Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna cikin goma na ƙarshe wanda yake ran juma an yi magana su kuma wanda yake lailatul qadr tana nan kila ko jiya ne ko kuma gobe suna nan dai a neme ta a lokacin wuturi fi ta sayatin tauka au sabiatin tauka au khamisatin tauka au falisa zuwa ƙarshe dai Allah ya samu dace assalamu alaikum jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya zakira Allah ya ba mu albarka Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu da ake yantawa cikin sa domin albarkan manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء